أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بركة من wannan yammaci na ranar talata da wannan raba uku uku ga watan rabi'ul awwal hijira ta manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallam dubu da dari da ashirin da tara wanda kuma shi ne dubu da sha daya wanda ya zo dubu da sha daya ga watan uku miladiya ta dubu biyu da takwas yau hudu ga wata hudu hudu ga watan rabi'ul awwal hijira ta manzo sallallahu alaihi wa sallama da ya dare da yuri da ibnu sara wanda kuma ya dare da sha ɗaya ga watan uku miladiya ta dubu da takwas a wannan guri a wannan masallaci na wajibbo da ke kofar kaura jihar katsina a karatun mu na sati sati cikin wannan littafi da suna al-wasiyatul kubra wallafar bijimin malamin na shekul islam ahmad ibn abdul halim ابن عبد السلام ابن تيمية الحراني الدمشقي wanda ya bar duniya da jira ta dari bakwai da ashirin da takwas wannan kuma shi ne majalisun mu na na talatin da tara mun tsaya inda malam yake cewa kamar malam yake ta والجماع ذلك لا والجماع ذلك في الامر بالمعروف والنهي عن المنكر كما قال تعالى يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا الى قوله ولتكن منكم امه يدعون الى الخير ويامرون بالمعروف وينهون عن المنكر واولئك هم المفلحون فمن الامر بالمعروف الامر بالاختلاف والاجتماع والنهي عن الاختلاف والفرقه ومن النهي عن المنكر إقامة الحدود على ما خرج من شريعة الله تعالى فمن اعتقد في بشر أنه إله أو دعا ميتا أو طلب منه الرزق والنصر والهداية وتوكل عليه أو سجد له فإنه يستفاد فإن تاب وإلا ضربت عنقه ومن فضل أحدا من المشايخ على النبي صلى الله عليه وسلم أو اعتقد أن أحدا يستغني عن طاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم استفيد فإن تاب وإلا ضربت عنقه وكذلك من اعتقد أن أحدا من أولياء الله يكون مع محمد صلى الله عليه وسلم كما كان الخضر مع موسى عليه السلام فإنه يستتاب فإن تاب وإلا ضربت عنقه لأن الخضر لم يكن من أمة موسى عليه السلام ولا كان يجب عليه طاعته بل قال له إني على علم من علم الله علمنيه الله لا تعلمه وأنت على علم من علم الله علمك الله لا أعلمه وكان مبعوثا إلى بني إسرائيل كما قال نبينا صلى الله عليه وآله وسلم وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة وبعثت إلى الناس عامة ومحمد صلى الله عليه وسلم مبعوث الى جميع الثقلين انسه ودينه فمن اعتقد انه يتوب لاحد الخروج عن شريعته وطاعته فهو كافر يجب قتله. idan da nan ta ga ibnu tayyiba yana magana a kan abin da zai haɗa kan musulmi da abin da zai kawar da rayuwa da kafin tasuna da fitintunu da siyayya da gaba da suke tsakanin musulmi a can baya ya nuna mana cewa musulmi a da ɗaya ne kungiya ce guda matsayin su guda ba za su taɓa yiwa kuma waɗannan wannan matsayi na musulmi ya dawo ya ci gaba da zama a irin wannan mataki ba sai an koma an haɗa kai an rike alƙur'ani da sunnar manzo sallallahu alaihi wa sallama an ya karka dukkan wasu abubuwa da suke kawo da rabuwar kai tsakanin musulmi musamman abubuwan da suke na gida ne ba su da asali ba su da asali cikin littafin Allah ba su da asali cikin sunnar manzo sallallahu alaihi wa sallama to babu abin da yake raba kan ainihin musulmi irin riko da wasu sababbin abubuwa waɗanda suka fita daga koyarwar alkur'ani suka fita daga koyarwar annabi sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wasallam ko su gaba da cewa wa jima'u zalika matattara wannan magana gaba ɗaya ko magana da za ta tattara dukkan abin da ya gabata fil amri wa bil ma'ruf wa nahyi 'anil munkar ta tattara a cikin umarni da kyakkyawan abu da kuma hana mummuna كما قال تعالى كما يقول الله مؤذن تنسيب في سوى يا أيها الذين آمنوا يا قوة لسكة الإيمان اتقوا الله حتى تقاته وجدوا رنسا اتقوا كما تعجبوا رنسا ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون kada ku kuskura ku bar duniya face kuna musulmi wa akantu ne bi Allah jami'an Allah yake ku yi ku yi riko ku kankame wa igiyar Allah gaba ɗaya wa la tafarraqu kada ku rarraba har inda yake cewa wani takun minkum ummatin yad'una ila al-khair a samu wata al'umma daga cikinku waɗanda za su dinga kira zuwa ga alkhairi wa ya'muru da bil ma'ruf su dinga umarni da kyakkyawan abu wa yanhauna 'anil munkar su zama suna hana mummunan abu suna yin umarni da kyakkyawan abu suna hana mummunan abu wa ulaika humul muflihun waɗannan su kaɗai ne masu samun babbar su ku kaga anan Allah madaukakin sarki ya tattara haɗin kan musulmi gaba ɗaya a cikin riko da igiyar Allah sannan da umarni da kyakkyawan abu da hana mummunan abu umarni da kyakkyawan abu da hana mummunan abu haɗa kai yake haifarwa a cikin al'umma ba raba kai yake haifarwa wasu a yanzu sun ɗauki abin sun juya mata alƙibla mai umarni da kyakkyawan abu ya hana mummuna sai ake zai kawo rarrabuwar kuka an yadda kowa ya je abin da ya ga dama a haɗa kai wannan ba za ku yi ba Allah da ya magana haɗa kai a cikin jerin zanen ayoyin da ya magana haɗa kai kai a ciki kuma ya ce a yi umarni da kyakkyawan abu a hana mummuna a ce ka ga umarni da kyakkyawan abu da hana mummuna kamar ke ne na haɗin kai shi ne igiyar da za ta haɗa mu Allah maɗaukakin sarki ya nuna wannan rashin umarni da kyakkyawan abu da hana mummuna shi ya karya kabarin Isra'ila shi ya jawo musu cikin Allah shi ya jawo musu cikin ubangiji da la'anar ubangiji kanu la ya sama da ilan da dina kafaru min bani isra'il ala lisani dawud wa isa bin maryam ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون الله يكي انزل يا بني اسرائيل دائما النبي اسرائيل دائما اسرائيل على لسان داوود حديث حركا النبي داوود وعيسى ابن مريم وعيسى ابن مريم waɗannan annabawa duk sun tsere wa bani isra'il saboda ni zalika bi annahu zalika bi ila alladhina kafaru min bani isra'il ala lisan dawud wa isa ibn maryam zalika bima asaw wa kanu yaqtadun saboda abin da suka yi na kangarewa da kuma abin da suke yi na kuka da iyaka sai Allah ya fassara abin da suka yi na kangarewa ya fassara ta'addancin nasu da cewa kanu la yatamahuna an munkarin fa'alu saboda ba sa hada juna mummunan abin da suka aikata wanda aka gan shi yana aikata mummunan abu da ya ya shafi akida ne ko ya shafi ibada ko ya shafi mu'amala ba za a hana shi ba za a ci gaba da nuna masa ido wannan ba za ka hana a ci gaba da mu'amalan ta sai kamar da ake mu'amalan ta mutumin kirki to shi Allah yake kani la ya sana haula amman kai ta alai la dukka ma ta ya alai kar da abin da suke aikatawa to kaga ake idan musulmi suna so su kauce wa hanyar bani isra'ila wanda annabi sallallahu alaihi wasallam yake sun yi wa addinin musu addinin su a yaba sun karkata ta har zuwa gida saba'in da da biyu to idan har ana so a kauce wa karkatuwa to sai a kauce wa turmi a kauce wa hanyar da zama da akwai umarni da kyakkyawan aiki akwai hanyar da barin mummunan aiki Allah ya ce yantakun minkum ummatin lalle a sami wata al'umma daga cikin lalle a sami wata al'umma daga cikin su yadda ina ila alkhairi da za su dinga kira zuwa ga alkhairi wa ya'muruna bil ma'ruf kuma an ilahi suna umarni da kyakkyawan abu wa yanhauna 'anil munkar suna hana mummunan abu Allah ce wa ilahi ta huwa muslihun waɗannan su ne masu cin nasara wasu malamai suka ce waltakun minkum ummatin ba wai yana nufin ainihin wasu su zama masu umarni ba wasu kan su zama masu umarni minkum nan da kuke cikin minkum da bayanin jinsi ku cikin ku ko musulmi a sami al'umma wato ku zama al'umma ko musulmi ku zama al'umma wacce take tana umarni da kyakkyawan abu tana hana mummuna ba wai ana nufin wani ya zama mai umarni da kyakkyawan abu ya hana mummuna ba wani kuma kada ya zama haka ku zama musulmi masu irin wannan aiki shi da abin da ake nufi da ayar shi ya sa a ƙarshen ayar ya ce wa ula'ika humul muflihuna waɗannan su kaɗai ne masu cin nasara a cikin nan duk musulmin da baya cikin wannan tawagar to baya cikin al-muflihuna masu samun nasara duk musulmin da baya cikin masu umarni da bishayen abu masu hali da mummuna to baya cikin masu cin nasara kowa ala hasari ala hasari kowa da bakin gargadansa mai mulki da abin da Allah ya ba shi na mulkin sa ya hana abin da bai ba shi ba ya umarni da abin da ya ba mai ilimi da abin da Allah ya ba shi na ilimin sa ya yi bayanin gaskiya ya yi bayanin ƙarya domin a bi gaskiya a gudu da ƙarya haka nan ɗaiɗaikun jama'a gargaɗan kowa abin da Allah ya sanar da shi da ikon da ya ba shi ya sanya mutane a kan doron gaskiya ya kuma yi ƙoƙarin raba shi da barna wannan shi ne wajibi a kan kowanne mutum ya sa Allah ce wanda baya cikin wannan to baya da cikin masu samun nasara to shi ne ibnu tabiya ya daura akan wannan aya yake kamar al-amr bil ma'ruf al-amr bil ikhtilaf wa ikhtilaf yana da cikin umarni da kyakkyawan abu ayi umarni da haɗin kai ayi umarni da dinkiwa a zama ɗaya wannan yana da cikin umarni da kyakkyawan abu wallahi ala ikhtilaf wa furqa da hali kuma a kuma hali da barin sassaɓawa da ainihin yayya da addini minan nahi a abin nan da hali da barin abin da yake sassaɓawa ne da kuma yi wa addini a yada sannan ce wa minan nahi an mulkar iqamatul hududi ala man farada min shari'atillah yana daga cikin hali daga mummunan abu a tsayar da haddi da wanda ya fita yayin shari'ar Allah ta yayi a yi masa haddi wanda yana daga cikin al'adar bin ma'ruf yana daga cikin Allah ya ayin dinka sannan ya aka hada da su je wani wanda yake da aqida wa sannan ya aka hada fi bakar Allahu ila duk wanda ya kulunci cewa wani mutum zai iya zama Allah ya ba shi sifa ta ubangiji matsayi na ubangiji ya yarda a bauta ma wani kamar yadda ake bauta ma ubangiji ai da halal yusabu ko ya rika kiran wani matacci yana neman agajinsa yana neman tallafinka kamar yadda ake kiran ubangiji a nuna agajinka da tallafinka ai bala da min hirista ko ya nemi arziki daga wajenka wal nasara ko ya nemi ya baki nasara a kan abokan gabanka wal hidayata ko ya nemi shiriya a wajenka cewa kamar ita kada su da sanin annabi ila wanda duk ya ɗauki a kuriyar cewa wani yana iya zama Allah ai da hana jikan ko ya kira wani mafarki yana neman agaji a wajen ka kamar yadda ya ke a wajen Allah yana neman tallafi a wajen ka kamar yadda zai nema a wajen Ubangiji ai na da min rizqa ko ya nemi ya azurta shi wal nasra ko ya ba shi nasara akan abokan gaba wal hidayata ko ya ba shi shiriya wa tawakkala alaihi kuma ya dogara gare shi kamar yadda ake dogaro ga Allah ai ka gaba lahu ko ya maka sujjada to duk wannan hujjati misali daga cikin addinin musulunci wanda ya yi hujja ya bar addinin musulunci bayan yana ciki ko a shari'ar musulunci hukunci ta idan aka kai shi gaban alƙali alƙali ya yi shari'a ya tabbatar maka da kafircin sa yadda kuma ya kida wa musulunci shi ne alƙali ya yi umarni a cikin wannan shi ne hukunci na shari'ar musulunci annabi yana cewa ban babbar da dina hukar kulo wanda duk ya canza addinin sa to ku kashe shi a bisa doron shari'ar musulunci wato a tabbatar masa da wannan a gaban kotu ta musulunci a yi masa hukuncin rigga wannan shi ne hukunci ko ta ibn tayyiba ce fa inna hu yustaqamu da za a nemi ya tuba za a ba shi tazarar kwana uku ya tuba a ci gaba da nuna masa Allah da nuna masa girman kowansa fa in saba idan ya tuba shi kenan sai ya fara gabanka kada a sake jin abin nan da kare kada a fara ganin shi yana bauta ma wani Allah wa illa idan kuma ya tobe ya ci yadda ya dawo kan turbar musulunci ko da zan tsoro kogo ko a da yawan wato sai a tsayar masa da haƙƙi kamar yadda musulunci ya ce wannan shi ne abin da yake haƙƙi na murtaci duka cewa a yanzu akwai kururuwa nan da can a cikin a duniya ta musulmi domin kokarin yarda da abokan gabar musulmi musulmi cewa musulunci da musulunci da addini ba ne dan ta'adda da addini zan ɗan sa da yana tsaye ake kokarin a rufe hukuncin murtad wanda yana nan kusan inda su kafa musulmi ba a da wata manhaja da tabbatar da wannan ba duk da ba da musulmi sun haɗu a kan wannan ba wani abu ba da wata manhaja ta ɗauka ban da wata manhaja gare ka ce ana iya tsalle daga nan akwai lafiya shari'ar musulunci ta zo da wannan ma'aiki sallallahu alaihi wa sallama shi ya furta wannan da bakin sa mai tsarki wanda dole ne na hukar su da ma saboda yadda da wasu sukan ce kana iya ka canza addini in ka ga dama saboda Allah ya ce la ikraha fi din wannan ayat tana nufin ba da sulka ka ya ka shigo musulunci amma ba tana nufin ka shigo musulunci kuma in ka ga dama yau kuma ka iya fita ba musulunci ba addini ne dan wasa ba ya fi gaban ayyuka ba shigowa musulunci ka shiga ka fita ka shiga ka fita wannan mata ne da addinin musulunci kuma akwai kokarin lalata tarbiyyar ma musulmi ya ga wannan ya shiga wannan ya fita wannan ya shiga wannan ya fita wannan ya fita wannan ya shiga to sai abin da na addinin ba ba ya da wani tarbiyyar in an ga dama a iya wasa da yau bukatar ka ce da ka ce kai musulmi ne gobe kuma idan ka hango wata bukata a wajen addinin sai ka ce ka fita gobe kuma in ka ji akwai bukatar ka a cikin kuma ka ce ka dawo musulunci ya fi gaban haka addini ne na ubangiji wanda ya nufi mai da kasa wanda ya halitta sammai da kasai ya halitta kan adam da aljan ya halitta komai da komai ya fi gaban abin da wasa da shi yasa domin a ba da kariya ga wannan addini wanda yana daga cikin ɗaya daga cikin fikafikai a daruriyar kafin nan ba ya addinin musulunci kariya ko ba ya ɗan adam kariya a kare a cikin gaska sai yasa aka farlanta hukuncin wanda ya riga wanda ya riga yana kokarin rufe al'umma ba wai kansa kawai yake kyauta ba yana cutar al'umma ne ya fi wanda yake horaba ya fi wanda yake faki a kan hanya da makami wanda zai yi shiga musulunci ya fita ya fi ta hadari idan har wanda yake yaƙar Allah ta hanyar faki a cikin hukunce-hukuncen da aka ce a yi mata akwai maganar kisa to ina ga wanda zai yaƙi addinin Allah gaba ɗaya zai yaƙi al'umma gaba ɗaya to babu shakka wannan shi ya fi cancanta da wannan hukunci yasa ibn tabiya yace fa in kana wa illa durida ina kudu to yake game da kawo abubuwan da suke jawo rubda da fitar da mutum daga cikin shari'a daga cikin addinin musulunci bayan ya faɗi ya ubayrullah ko ya ce ta da uluhiyya ubayrullah ka ɗauka wani Allah ne yana da yin haƙƙoƙi irin na ubangiji yana da sifofi irin na ubangiji yana da ayyuka irin na ubangiji wannan rubda ce ko ka ɗauka akwai wanda shi ma za a iya dogaro a kansa kamar da ake dogaro a kan Allah ko ka ɗauka a kai za a yi masa sujjada a bauta masa kamar da ake bauta wa Allah to duk wanda duk da ke fita daga cikin addinin musulunci hukuncin sa bayan shari'ar musulunci ta tabbatar da mutum kiran sa hukuncin sa shine alƙali ya umarni a zartar masa da hukuncin sa sannan yake wa man tabbana an adan sunan nasai ala nabiyyi sallallahu alaihi wa sallam a wanda kada Allah adan yastani an ta'ati an ta'ati rasulullah usbi ba haka nan duk wani wanda ya kutunta wani shehi a kan annabi sallallahu alaihi wa sallam yace akwai wani shehi da martabar sa ta fi martabar annabi sallallahu alaihi wa sallam ya akwai masu wannan aqida wanda suna ganin akwai wani wanda zai taka mataki na wani kafa wannan mataki ya kuma annabi sallallahu alaihi wa sallam wani kisa makamin nubuwati fi barzakin wata rasul ya zuwa yau wai matsayin annabi fi barzakin matsayin annabta a lahira matsayi ne wanda ya fara manzanci amma bai kai ya rikata shi annabi ya fara manzo amma bai kai ya rikata ta ga yayi a tsori ke nan wali daga wali sai annabi sai manzo manzo shi ne mai martaba ta ƙarshe mai martaba ta ƙasa wato ta ga gaba ɗaya sai suka jira a gaggama ta komo kuma ta koma sama abin yadda yake arrasul sannan annabi sannan alwali amma sai aka ji yadda abin to ko shi wali in bai saka matakin shirki sai ba ba zai zo bayan annabi kai sai ba Allah ta ila ita ma'a annabiyina an Allah alaihi min annabiyina wasu shirkina wasu ada wa salihin saboda ka salihai abin da ake cewa waliyan da duk ake ta magana babu wani wanda zai taimaka sai su duki da irin sai da abu da wanda ba su da yawa a cikin al'umma ko ne suke zuwa bayan annabawa kai tsaye daga annabawa sai su duki kamar irin sai da abu kamar irin مريم عليها السلام ما يقدر النبي عيسى وامه تجديدا waɗannan su ne tajjibai to su ne suke zuwa matakin su yake zuwa bayan na annabi na annabi sai sai sannan sai suna da waɗanda suka yi shahada a fagen kare addinin musulunci sannan kuma sai sauran salihan bayi Allah ya sa mu cikin su da wanda duk zai ɗauka cewa akwai wani wanda zai iya samun matsayi har ya ce ne annabi sallallahu alaihi wa sallam wanda ya rija shi yasa lokacin da wani mutum da ake kira al-hakim al-tirmidhi ya rubuta wani littafin ta hasbul wilayati wato kike ya mutaka kamar da ke da kika makin annabawa a sami kika makin waliyai ya ga rubuta wani littafin da ya sa masa wannan suna hasbul wilaya a ciki yau hannunsa bai sanda zuwa ga fifinsa waziri a kan annabi wani da waliyai suna da martaba sama da ta annabawa wannan ta sanya ainihin malaman garin suka yi ijimai a kan kafin tafi cewa ya zama zindiki kuma ya cancanci hukuncin hujja wannan ta sa ya gudu ya bar garin to wannan kafin ƙodayar cikin wannan littafin da ya rubuta har yanzu littafin yana nan ne daga ba'irin su ibn arabi suka ɗauka suka dinga kokarin biyan bukatar su da kafinsa har shi kansa ibn arabi ya yi da awar shi ne fatanin auliya ɗin tunda shi ya faɗi al'ular amma bai ce shi ne ba ibn arabi ya ga kuma har zuwa lokacin sa ba a samu ya ce shi ne suka mutu da ne ba sai shi da awar haka yake shi shi ne suka mutu da ne to wani wanda suka zo waɗanda aka ce da su yadda suka zo daga bayansa sun ja da shi kuma suka ba yaya zai rufe wani kasa ko ga shi wani kuma ya ce ya aika da fata mai aiki ya isa ke nan babu wani wani yi ke nan bayan ka sai suka ja da shi har ma wasu daga cikin su ɗan kwanan da suka rubuta littafi wajen ƙoƙarin cewa wannan magana da ya faɗa ba haka take ba duk akwai waɗanda suka yi ƙoƙari su nuna irin wani kasar da ya rufe daban irin kuma wacce sun suka rufe daban suka ce alwilaya iri biyu ce akwai akwai alwilayatul amma akwai alwilayatul khassa akwai wilaya ta gaba gari ke ta irin ta ke irin arabi ta rufe amma wilaya ta musamman shi ne su suka rufe to ta gaɗi wannan rigimar ba ni ba ta da dalili wane ne ya ce akwai ainihin wani wanda zai zai da'awar shi ne ta kamar aibiya ya kawai bayan wani kasan imani ne da tsoron Allah إيمان يقول الله باتين باتين الله كثيرا ولكفى له على إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون كثيرا ولكفى أشوف هذا بكل أشيء جمعون من القرآن الله تعالى ولي أجره بكل جمعون من القرآن الله يكفي فأتوا ولي أمر saboda haka kaga a ce an rufe wani sata kamar an ce an rufe imani da tsoron Allah don wanda zai zo bayan shi ba ne ne bane ba mai tsoron Allah bane هذا لما كان داخل الشيخ قال لا تبيع أهل السنة تبيع ابن تبيع في السيرة من يبدأ في خاتم الأولياء أما يعنيني يعنيني خاتم الأولياء المؤمنين آخر مؤمن كثير على وجه الأرض يومي مني بإيران الله من أي شيء لألا بين الكرام فأدوران دنيا كنا يبيه لكم ولكن مؤمن من غير الشيء وأنك تشيكنا بعد خير مؤمن يا دنيا تشيكنا خاتم الأولياء sai da in mutum yana jin shi ne wuri na ƙarshe daga shi ba sauran mu ne ke wuri wannan da'awa ni kuma yin da'awa ta ga duk ya kafin da wanda za su zo bayan su gaba ɗaya haka ba wanda zai saurari wannan magana sai da ka kasa da auriya'i a san shi amma da alaƙa shi ne wuri na ƙarshe da tsoron Allah da Allah zai karɓi ransa a doron ƙasa daga shi ne kuma aure da magana da mutum to wannan kasmin rigayen kuɗin suna fifita shi akan kasmin rigowa wanda zai rike walittaka ya fi wanda zai rike annabtaka kaga ke na yafi annabi sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallam suka ce saboda shi walittaka wani abu ne wanda matsayin annabta yana karkashin ta wato annabci ne da indiya wanda aka ce annabta kawai ya rike kaga wani bangare kawai ya rike amma akwai wani bangare yana nan zai ci gaba da aiki to wanda zai zo ya rufe gaba ba shi ya fi matsayi sama da wanda ya rufe wani bangare sai da aka sai suka fifita waliyu a kan annabi to shi ne in da shari'a yake cewa wanda duk zai yarda da wannan aƙida to ya fita daga da'irar musulmi wanda duk zai yarda akwai wani shehi da zai da zai sa annabi sallallahu alaihi wasallam matsayi to wannan ya fita daga da'ira ta musulmi ومن فضل احدا من المشايخ على النبي او اعتقد ان احدا أو اعتقد أن أحدا يستغني عن طاعة رسول الله اجتهادا وكما mutum ya yarda cewa akwai wani wanda zai iya wadatuwa ga bari zuwa annabi sallallahu alaihi wa sallam ba shi shi saboda fita da batsuwa da kaiwa na kuma ga matsayi ya fi karfin ya iya manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ba shi ma shari'ar ta ake ba shi ta ta musamman shi daga ubangiji yake karba kai tsaye babu ma ya fita babu wani dan aiki حدثني قلبي الرشيد يوم يسعى في الله babu wani wata ko har ma suna yi wa malamai na musulunci malamai na shari'a injili da cewa ko in banko mai yake ne an mai yake daga mafashe shi ma ya karbo da gore mafashe shi ma ya karbo da zaman mafashe in ka yi da hadisi ai malamai ne wanda ke haddasa na fulan an fulan an fulan ko البخاري يقول حدثنا عبد الله بن يوسف التلميذي عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر هذا عبد الله بن يوسف التلميذي لا يكفي ميت كنا عن اظن مالك لا يكفي ميت كنا نافع لا يكفي ميت كنا عبد الله بن عمر ميت كنا النبي صلى الله عليه وسلم بعد الى فيها ميت كنا فتكفون منكم هنا تركوا تأخذونه هو أما يوسف أما يوسف أما يوسف domin kuma muna sabon iya zama ne amin hajjin da bi ba yanzu ma'ana ce ko ko daga Allah kawai da kaga wannan wanda duk ne yanzu da haka cewa wani yana iya samun wani matsayi da zai ya da su da barin shari'ar annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama wanda ba musulmi ba ne shi ne yake uku tuba wannan a nemi ya tuba fa in tuba idan ya tuba ya bar abin da yake yi wa illa in kuma ya ci bin da wani kufin ko a biki ya rasa to idan aka san shi gaban kotun musulunci aka nuna masa abin da yake nan sani ya ci ya sa to sai a yi masa hukuncin rubba akwai wani mutum mahmud ɗan a mahmud ko ɗan a mahmud ɗan a muhammad wani da su dani wanda yake bin wanda ya kafa wata tariƙa sunanta al-jumhuriyya al-jumhuriyya yayi da'awar shi Allah ya samu mabiya da yawa sun ka shiga gidansa tun daga kofar gidan za ka fara ganin tsaituwar da ya hankali ke nan wa kasa hakil afwasi bin rahman fala tasma'u illa hamsa kana shiga sauran abin da za ka shiga yana rubuta ya ke nan yake shi Allah ne a lokacin lokacin yankin mileni jafar mileni a lokacin aka samo shi aka kawo shi gaban kotun musulunci aka yi masa hukuncin rufa aka zo aka bindige shi mabiyar da suna gani da wani sai ya fita daga jikin sa aka kwashi da wata aka je aka binne ya za a yi Allah haka haka ba ta yi Allah ne ya nuna musu karfin kulera ta ko ta kai ga Allah ya je kasa kaga wannan inda ake da shari'ar musulunci kenan a lokacin aka yi masa hukunci duk da aka koyi da dan yan su kai kira al-jumhuriyyin har yanzu aka ɗauka ɗauke suna nan suna ganin cewa Allah aka tafi Allah ko in mutum ya yi da mai tsara ta dalika haka nan dai hukunci yake da mai tsara Allah aka da min auriya illahi cewa wani daga cikin waliyan Allah ya kuma ma'a Muhammadin sallallahu alaihi wa sallama kama kana al-fadl ma'a Musa alaihi salam zai iya zama matsayin sa tare da annabi sallallahu alaihi wa sallama kamar matsayin hajjuru ne tare da annabi Musa alaihi salam kuna tuna kissar hajjuru kamar da shige a cikin alqur'ani suratul kafi annabi sallallahu ta'ala alaihi wa sallama yayi bayani kamar da cikin hadisin bukhari da muslim da wani shi hadisin ubay ibn ka'ab annabi sallallahu alaihi wa sallama yake cewa wata rana annabi Musa alaihi salam ya tsaya a cikin bani Isra'ila yana hudda sai wani mutum ya tambaye shi yake cewa hal ta'lamu ahadan a'lama minka ka san akwai wani wanda ya fi ka ilimi kala la yake babu a wata ruwayar shin akwai wani wanda ya fi ka ilimi yake babu shi ne Allah da cikin sarki ya kama shi da wannan bai mayar da ilimi zuwa gare shi ba ya ce da shi bala ba ai Allah ya ilahi bala abdu bal qadir Allah ya maka wahayi cewa ba haka bane akwai wanda ya fi ka ilimi shi ne bawan muqaddas sai annabi Musa ya tambayi ubangiji fa kaifa tabilu ilayhi ya ya zan samu ganin ka ya zan samu haɗuwa da shi aka umarce shi da ɗan kifi ya sa a kando inda duk kifin nan yayi rai ya tashi to a nan bayan ma da yake a duk inda ka ga kifin da ya tashi ka san da huwa a nan bayan ma da yake saboda ka yi tafi da mata hidima shi ne yusa ibn nun suka tafi har inda suka zo majma al-bahrain na haɗar tekuna guda biyu Allah ya alamu waɗanda tekuna ne Allah ya ci malamai sun ta kokarin su yi bayanin waɗanda tekuna ne amma babu wani dalili karara da yake nuna waɗanda tekunan da ubangiji yake ne har suka zo wannan gurin to a wannan gurin ne suka kwanta bacci ya ɗauki annabi musa alaihi salam yin sa da idan sa biyu sai ya ga titin nan ya fara motsi sai ya ya yi tsalle ya mutu ya faɗa cikin teku ya kama hanya sai ya yi tsibirin cewa bara in annabi musa ya tashi ya gaya masa da abin da ya faru don abin da ya faru abin mamaki ne sai a cikin su ɗan zaman kasa nisa izini har sai da suka tashi suka bar wannan gurin da zuwa da yunwa ta kama annabi musa da shi da yaransa da zuwa da yunwa da ta kama suna sun da ya gurin kalan ba zai za fara bisa kan a ci ba ga ba ana da kan da fira mun kasar da haɗa masa ta ce ba mu abincin mu wannan tafiya ta mu musa ya hali to a nan ne sai ya tuna وأنا حيث إذا أوينا إلى الصخرة فإني نسيت الحب وما أنسى به إلا الشيطان أن أذكره فاتخذ سبيله في البحر عجبا يقول أي بتسمي بقى لوكة إن مكت دورة أجندية من كان لم يوكا فأنا abin da ya faru ya faru wannan kifi ya fita ya kama hanyar sa abin da mai ya shiga ruwa ni kuma na manta in ga maka ko ba ko ya yanka da ni ba ko ce ba فكل عمل يقال في ذلك ما كنا نبت فارتد على اثاره ما فسد اتباع من ادله في رماتنا ان جاء من سوى ان بدت في كل من يقتل هو قال يومي في من يمكن ان بايع الله فيه او راح تستقوم على تسبيح بالدين تساوي فهل تتعيسى قلنا من قال من دين ان تتسامي حجر عليه السلام يلا تنسيق اصلا وقت الدعاء وكل سيدنا تسلم كما يدعى الله عزام العباري النبي موسى عليه السلام يكتب فيها الأقلية على أن تعلمني مما علمت رشدة قال إنك لن تستطيع من صبرا وكيف تصبر على ما لم تحد به خبرا قال ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك أمرا وهذا جزء أقول له تعليم السنة سند في السورة الكافي الله لا بالحمام الذي قدر كنت جبل جوليا يا فتى على مثلا لما تجد جوليا بالجنس تعالوا في واسم أوتيكم من شركة النبي موسى إنسان yake sai da na ga maka ba za ka iya hakuri ba yake a to na manta ne da Allah kada ka fara kada kada kada ka kama ni da abin da na manta suka tafi suka ga wani gari suka shiga suka nemi a ba su a bakunta aka fi karɓar a matsayin baki aka kuma da abinci annabi musa annabi sa abin da fajir ya ga abin da binci katangar su za ta tafi shi ke na sai ya tayar da ita annabi ta ce ko ba na na ga maka abin da na ya za a bayan su ku zamu da kun ta kuma ta fara muku da katanga a gabanin da akwai yawo yawo da tsakar da shi annabi kadir ya kama wuyan sa ya murku ya an kasar da nafsin da siyasar da gairi nan da kan jikta sai an ya ka kasa rai ba tare da wata rai ba rai ta yawo kankani ka kasa shi ta zo da wani mummunan abu ba na ga maka da wata hakuri ba yake ko kike da ina sake tambaya kuma sake yi maka tambaya akan wani abu da ka yi ko kuka tattara da da har kuka je wannan gari mutanen gari da suka su sun ba su abincin ba kun ba kuma kuka ga wata katangar garin za ta faɗi kada ya sa hannu ya miƙar da ita annabi Musa ya nuna cewa ai da ta ne miki biya mu lada mun yi aikin lada ta ba su kenan sai mu ainihin samu kuɗin abinci mutanen da ba su yi alheri ba yaya za ka fara muku da abin nan yake da haza ta rasa gani da gani lokacin da gwamnati ta yi mutum da wasu sai suka ɗauki wannan kista ɗin wasu masu mugun nufi masu mugun tanadi sai suka ɗauki wannan kista ɗin sai suka mayar da ita wani abu ne da za su yi amfani da shi wajen rufe shari'ar musulunci da su ce hajjar yari annabi Musa annabi annabi Khadir yana da ilimin batini annabi Musa yana da ilimin zahiri saboda haka annabi Musa yana yin aiki da ilimin zahiri yake shi yasa yake cewa ba a yi daidai ba Khadir kuma yana da ilimin batini shi yasa abubuwan da yake yi suke zama daidai a gurinsa to sai suka ce sun waliyai haka suke tunda sun ce Khadir waliyi ne suka ce sun waliyi haka yake yi wa yi a zahirin ka za ka ga yin abin da ya saba wa shara amma a batinin ka da Allah yake saba sai da mun ne na baki za ka a yankin ka ka ce za ka yi masa inkari in ka ce za ka yi masa inkari to za ka halaka duk abin da ka ga wani yana yi ko da a zahirin shari'a ka a doron shari'a ka ya saba wa kuma to ka karkata da shi don da yake in ka da haka to za ka halaka man qala li shay'in bila la yusbiru abada da zai ka ce mai sai da yin wani abin ce dan ne to har abada ba zai da barka ba ba zai da barka ba har abada ba abada zai fara shiga aljanna ba saboda haka suke cewa su wani yayi suna aiki da ilimin batini ne da haka wani lokaci sukan koya kansu da wannan ilimin sai ka gansu a zahiri wani abu suke yi na saban Allah amma a batini da Allah suke saba da ibada suke yi zikiri suke ba'a suke yi salloli da nuna suke yi haka dan kaga wali yana zina kaka ce da yake dan kaga yana da yafi kaka ce da yafi yake dan kaga shi ana fata da shi kaka ce ta ce yake wannan a zahiri da kuke da haka amma shi yana so ya san sani domin yana gudun kada ya yi biya to sai ya fito a majina sai ya fito a ɗan da yafi sai ya fito a ɗan gamba domin kada ka fahimci ciwon yi in ka fahimci shi wani ne wanda zai iya yi maka aiki domin zai iya biya to sai ko ya karkashin ayyukan sabon Allah to kaga wannan aka ɗauki wannan shari'a ana aiki da ita ai ka gani sun yi gaba da aiki dan duk wani ne aka aiki in ka taɓa ce ce ni fa yi ne sabu duk wani a rawa ne aka kama shi da kayan sata ce ni wani ne a zahiri ne suke da fasi amma a zahiri ba fata ba karo ya kama ta karo su ce kun ba a zahiri da suke gani karo a yaba haka ba to sai ka za ga alƙaban da suka fara fara karamomi da yau kamar jami'i karamatul aiya na na na na na na na bahani da ma da kalakatu karamatu kalakatul kubra na abdulhadi sahrani idan suna da irin abubuwan da ake faɗa na wasu yanzu a matsayin karama sai kan ke ɗauri ya ba ta hankali za ta rubuta wannan a ce akwai wani wani shi karama sa shi ne idan kawo yankewa da jaki ko jaka ya farba jakar fara da ita wannan shi ne karama ina ina ina karama kuma karama ce da ko ko mun arnancin mutum ya yanka ko ya kamata a ɗauki da kan mataki da tsari a kan da yanki karama ta ce to sai an nuna maka cewa a ina ne jama'a suke ganin haka amma wata ibada ce ke a tare da jaki ko wani ba ne ilimin babu ne da yake aiki da shi kuma ilimin zahiri ne wannan maganganu duk cewa nan irin cewa amma an ta ga wani yana yin wani abu na saban Allah ko a ce wani ya kula kai kan cikin saban Allah dan tasiriya a ranar cikin da yawan ma'ani ba da nisa ba to kaga an rinka addinin gaba daya al'amari bil ma'ruf wa nahy anil munkar ya kasar da aiki kuma kowa ka saba zai iya tafiya da wannan da su filayi fila fajr ne ko ala sunan fajr ma ala sunan musa ko ala sunan fajr ma ala tabi'ati musa ko hanyar kabir yake kai ba hanyar annabi Musa ba sai da kai a gurin kai da kake maka insani a matsayin annabi Musa kake ko kuma a matsayin kabir yake kaga an matsayin an sanya annabi Musa shi ne a matsayin da magarin jama'a an sanya kabir kuma shi ne a matsayin abin nan abuwa an sanya eh annabi Musa a matsayin da magarin jama'a wanda ba su da matsayi a gurin Allah shi ne matsayin annabi Musa din shi kuma kabir shi ne mai matsayi na sama ya fi sanya wani a wannan bijira kaga duk wannan saba wa Allah na cikin sarki ne to shi ne ibn tayyiba yake cewa fa inna hu yustafadu wannan ne wannan asida a nemi tubansa fa in saba in ya tuba wa illa zuri ya tsoro ko a da shi yawansa dan ya yarda ya Allah kadara lam yakun min ummati Musa alaihi salam dan kadar bai kasance da cikin al'ummar Musa ba kadar a magana mafi inganci tana da mai annabi ne wannan ita ce magana mashhuriya ta jumhuri an ɗaiɗaiku musamman su bayan su suka yi su suka yi ainihin haɗuwar kai a kan cewa wani ne amma jumhurin malamai suna tafiya a kan cewa annabi ne saboda haka abubuwan duk da ya yi su ne bi mafsaban nubuwa annabci wahayi ne an Allah ya aiko masa ko ta a ƙarshe kitab ya ta aiki ya al'amri ba da ibarbi na da ba da ana ba ni ni na sa kai ba Allah ne ya sa ba ba wai wani abu ne ilhama ko ijtihadi a'a umarni ne na ubangiji kaga a cikin ba wata shari'a ce da wahayi Allah yake ba in sha Allah da tafi da kafi na mai zuwa za mu fara ba a kan maganar fadin da matsayin sa na annabi ba wai wali ba da ko magana a kan shi ilimin baɗi ne in sha Allah saboda muna tare da babban bako a wannan majalisi namu wanda muke so mu albarkantu mu albarkantu mu fa'idantu da faɗakarwa da tunatarwa da zai mana wanda muke tare da shi kamar yadda wasu kuma suke gani ba ba gobe ne a tafiyar sunna ɗaya ne daga cikin jimajiman malaman sunna waɗanda suka yi tagagar na na hannun damar shi jafar mahmud adam ana tunawa akwai wata shekara da muka zo mu uku nan masallaci da sun jafar allah ji ɗansa da rahama a abdulhaj abdallah da kuma ni ne magana muka zo wannan masallaci muka yi jawabi shekaru da ɗan dama da suka wuce don su ɗan makomai shekara shida hanya da za ka ba Hanyar da aka ba ko bane a wannan masallaci ko ba ba ko bane a gurin dukkan wani ɗanɗan ahalin suna wanda yake fahimtar kokarin sanin hukuntar hukunci na sunnar annabi sallallahu ta'ala alaihi wa sallam a kan kuwa kuma idan tafiya dan shi ne idan mu gaba daya har lokacin mariga yana nan dukkan mu zuwa ɗauka shi da ganewa ne wanda yake jagora ne kuma har yanzu a kan wannan matsayin yake ga shi yau ya zaɓi wannan guri za mu ba su dama insha Allah da ya musu jawabi Allah ya ɗauka cikin sarki ya haska sani da hasken imani ya haska sani da hasken ilimi وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين قال أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن كتب وجود الدين معه شركة الأذن المتعلقين ويجب أن بيقدر هديان عميل الجو هديان المنطقة هديان التي فاتها إلا تبع مؤسسة الجنة هديان التي فاتها إلا الساعة مكلفة الجنة ولا يمكن صيانة في يهدنك هديان التي في مالي وإن بيضانة الله عليه وسلم وصوت كما يمكن أقول أساسين أقول يمكن صلاة أقول مستعجل أقول akwai wanda ya fi ciki ba ya ga ba ba kowa kafe ike ne ne ne ne ne ka fi lafiya duk abin da ka yi a kowa masa karatu ba ko a biya masa da mai gane ka ta wani masai sallallahu alaihi wa sallam ne ya daina cewa li asna da khairul alamin maqamati هي بشارته موجودة تدخل من جعل ذلك المشهد كله ما في القرن لا المفروض أن يتبعك ولا تكفير إن جبريل يجيء إجابة القرآن فحتى أن يسار حتى أن يتساءل أما كل مسلم بأن يباع من جاء الله فجاء جيمة وبن ما جاء كل جيل لا تنسى إلا كتابه قال لك لا تخالف الدين كانت الكعبة هو من هو يقول أن السنين مرين الجنة بالله يقول كل أسنين الله أكبر الجنة هو إمام الهدى لولا هدى أنت الهدى هي إلا بأمر من الجنة بعد جاء الدنيا كل أي ما بيجي إذا لم تفكر حقه كذلك كما أهل السنة أن يبقى الشرك a gona da irin ya mutu a mutu a gidan kanka. Wanda ke haɗa yi, yayin da zan zama tsoya, mu zama muna yin yaji ne kawai ba na sa mutu a gaba, tafsiri ne, ko a jiki ne, ko littafi na magaba ta makar kamar da ya tsara ya biya mana. To wannan suka zama malamai sun ta gudu, to sai zan yi a tsara da gowa ta. Zai iya yin yaji a yadda sun yi ke ba.
kuma yanzu ku ce da ahli sunna na kai ta yanzu ba mai Najeriya ba a duk duniyar ana bukatar ahli sunna su bari asali su bari tuta mai kyau da da zai yi ba sai ya ce ya aika ya da shi ta ce an biya masa ya yi kira sai dore da zai na ita biyu ta gara tana zai shi na zai wasa ne sai kaɗai a gidan ta bai ta daga yanzu sun ce kan ya za ka kai da shi amma kana ji akwai kalmomin da ba ka gane ba akwai jumla da ba ka gane ba kana ji kana ji nan gaba sai na kasa yin biya wani wannan ina na ina na kuma ina wannan abu ina ina san shi wanda Allah faɗa ne kuma da wannan al'umma matasa wanda su haɗu da gaskiya ya suna jin wannan karatu kuma da abubuwan da malaiku suke mana bayan magana da kuka muna da muna kira wani sallah muna mara wannan ga wannan ake yi wanda da sami zuwa nan ba na da yana wajen mai balani ya wuce yana gida ne da kuka ko na wajen mai tsari ko na yi karta ko na yi tiyiti lafiya ya la lafiya amma ga shi ne kuma da nan malaiku suna maka abuwa Allah ya shiga shi Allah ya shiga dajiyar shi ba shi da malaiku ga shi sai da ya rasa ya tsaya ko wanda ya zo na da mummunan ya zai fata ya ko da ta ta tafi to shi da shi ya ba kun ga ana wurin abin da yake akwai kenan wannan ta ce saboda haka ba abin da zan ce da gaskiya don ya bayan jikin ka ta rayuwar ka biyar baya. Bikin ne kuma mala ne, idan tafiya mala ya kuma bisa. Amma wanda Allah ya ba shi zuciya na yarwa, ta zai shi dajin bayan Allah zai yi gaba ta yi da cikin shi. Ina da karbiya, da wani wani ne ba za ni a bani dama yi wa matashin ba. Saboda irin mustabi'a ne dan adam hasa da kulle-kulle. Amma shi zuciya ga bude shi. Idan ku yi karatun alhimmin a yi a yadda a tabbatar da wannan sunna. muna masa kyakkyawan fata a nan duniya muna masa kyakkyawan fata a lahira ina masa albarka duniya in sauraron ya baki da irin mu zai kai karatun salafiyya hanya ce ta kan cewa mun karatu mun zama malamai ba zai zama shiga aljanna ba wallahi da zai ba dan aiki abin da ake fara amma ne na fiye don Allah ya ce inna ma tujizaina ma kuntum تعملون وهو يقول فأنتم بجزء مقبول جزاء بما كانوا يعملون بجزء لك جزاء جنة بيتنا لديه شكرا أجل أبين لك شكرا يجي يجيب إلا جزء أبين لك شكرا يجي وكذا كذا كذا كذا كذا أنتم من أي شيء أبين لك شكرا يجي شكرا يشاء ذاك رأيهم يشاء ذاك جريا من كل يقضي رجل أيتي da ajiyar da muke karantawa shi ku ja su kuma ba sai mata a yanzu ba ta iya gaya na karatu ko har da yana jiki da gama ba ya dan karanta a cikin salata kadan ya ji ya ji ya fito ya ce kowane jama'a ta ce ni gama a tafi hankalin da yake samun ne a kai jama'a ta tafsiri wal hikma inda su sanin nasa a yanzu ke da ɗan ciya gini domin ɗan ciya fito kawai ɗan ciya ne zan so mu gani lafiya bayan bila a yadda malam karfin ka karfi a karfe ina suka yi akan ɗan gida to amma sun zama ke tafsir wa jami'a za a ga duk da su domin sun ce suna shiga samun wasu a kwanan amma suna da mummuna a gida shi ne abin kowa kafiri ne su kaɗai da musulmi suka da shi kayan yadda a kan yaɗa su ya ce mu suna da wannan akidar ya fara da kasar Israel daga kasar Sudan daga kan abin nan abin nan abin ya dangare zuwa nan Najeriya kuma ba su kawo malamai duk wanda kuka zai suna wannan ku tambayi ina malamai zai san malamin da kuka da yake talatin da wani ba ku kawo kamar da ba su damar yin nan ba ba su rasa malami domin ya zama sallallahu alaihi wasallam Allah bai zai ce masa wahayi ba sai ku kawo da ya karbi ransa wani sun ya karbi ransa amma yanzu ne a cikin karatu har zama malamai su gane cewa wannan hanyar ko ya tafi cikin jiki a nan mai gida kusan nan sun yana yake cewa wanda ya yi aikin gwamnati kafiri ne wanda ya kaza kafiri ne wanda ya kaza kafiri ne a yanzu a fara wani zuwa shi sun yi kuma kafiri shi sun fara inda ya riga Allah bai ba shi basira ba inda ya riga Allah bai jika shi ba inda ya riga Allah bai ba shi dan shi da dan shi da kira ne ya sa shi ke wannan kowa duk gina masallaci ba wanda ya yarda cewa da zai tafi ya ce ko daga Qur'ani ne ko hadisi da ni ba da ki fara wani ba ni yarda da zai tafi ba ba dini mu bane amma da ni ne da sun yi sun ba ni ne ta ta ne da ce a duka da a mutum ta da hanyoyin da zan iya yi da ruwa ce ba iya samun maharaja kuma aikin gwamnati da ake faɗa su da suna da ilimi ne kafirai manzon Allah duk su zan da sahabai ke shi suna aiki a karkashin ƙarni ba a kai kana shi da sahabi ka kafirta wa manzon Allah ya taɓa shi ba kuma ya ci ta shi da ta ga gari ba da wani kurita da iblis aiki zuwa irin waɗannan farfukan yasa sun fi ƙarfi ya fi suna kai a kai da kuma da son duniya da kuma son girman kuwa da neman kowa waɗannan su ne ƙwararru kuma wani suna kiran kansu taliban su gana suna kiran suna kiran kansu kuma su taliban ne ko ɗan kasu da kuma su taliban suna da hankali ba kuma kasu kayan ba duk su kasu da kalmar da islamu ya amfani da shi lokacin da musulmi ya mutu ya ce malamin mu ne muna neman shawara gare shi ba a cikin su wanda sun taɓa kafin ta labin ba wani albani wani asiri ba wanda suka taɓa kafin ta su na ku zo yara karshe ne kurin da gida mutane don a cikin a kuma wannan kasan ne abin da ta faɗa mutum yake gama yanzu suna biyo wa wajen majalis da ahalin suna an da ke a wannan kuskure ne ko ba domin da masu yawon suke yi kuma suna goyo a cikin wallahi mu rike Allah ciwon da wanda sani ya same mai za ta uku abin da zan ga maka shi ne zan karfi ban san ka ta kamun ba kowa muna da kusariya wannan da kallon shi da muka yi a nan sarki Allah ban ji kanka mai wanda Allah zai ba shi mulki a bayansa Allah ya sa mutum ne wanda zai taimaka shi ne Allah muna da ko Allah mai ba mu wani ko ku sani zaman ahli suna barkatai sun barkatai ba mu zama kamar da magana mutane in zan gina masallaci ba in zan ce kai ba in zan yi rijiya ba sai mu san kan kai mu tsaya mu ne mutane ne mu gina kanmu don mu gina al'umma kuma ku tsaya mu zama mabarata don mu ba ta shi zan zai ta shi dukkan da ba kai mu zama mu gina kanmu mu gina al'umma Allah ya ba mu lafiya ya ba mu ilimi ya ba mu komai mu gina al'umma mu jike mu kai su kawai mai ilimin da muke amma tsarin kuwa ba daidai ba ne abin da kawai ke ba kasa in yau jimala kuma ke na ce ko da kawai ka ana sa tara kuɗai don a tabbatar da sarrafa wannan dukiya da a gina al'umma da yamma kudi za a alheri da yamma kudi za a gina malamai da yamma kudi za a kora ya a yau yi karatu yanzu yaro tafsiri shi ne da masara ba ya zama can da ya gama ya ta yi ne ya yi gaji gaji ba yi da gaji zai kuma barka to ka ga min shi wannan dukkan za a samu amma da ya da fasu da tura shi Malaysia a tura shi wani yin karatu da turanci da arabiya da qur'ana da ke ta kan yi shi ne ba ta yi amma da wannan babu dukiya babu addini ba komai a tsara kuma karatu cikin da wannan akidan kuma ke wannan akidan wallahi wannan karatu da ake wannan akidan shi ne zan samu da zai yi da lafiya shi ne mai himmat abin zan sa al'adura Allah zan yi shi ba shi lafiya da bayana da zai wannan karatu kuma mara mai himmat amma amana ne a gare shi ku ce da wannan amana ne ba ina gani ba wallahi inda kuma ne da Allah bai kaddara mara Muhammad ya zo shi ne da Bashir ba mai za ta yana da duniya da zan sani domin ta abin da zan yi ba waɗanda bayan Allah zuwan su sun bar su zuwa sun zo lokacin da al'ummar su ta kai da sun zo sun tsaya sun fuskanci ilimin su su ba sai mu yi wasa ba da kurki Allah ya bari haɗa mu a cikin aljanna kuma za mu fuskar da ya bari kan mu yi yadda Allah sun yi da mutum ya ce yi yadda Allah a muke bukata muke bukata su yi yadda Allah mu ga ta karfi ta fuskanci ne jinin mayan jafar ya kai yara mutum cikin da wani abin da yake bukata yanku ku dubi Allah ku ta addu'a akwai yanku mai sunan ba da tare da dalili ba ku zai tambaye ko mala ya kuma ta kai tambaye da ta ku ne ake ciki ku ga mata addu'a ku ta ya ake ce mun ya fara kamar ku ta fita to kun ga mun ta ta da kai kuma kun abin da muka san kan da ku da muku wannan da ku da maka da yayin da ta ba da yayin ba domin sa cikin koyon da aka ce a mutu gobe zai fito da yau da a mutu yau mutu a cikin bayan da Allah. Wanda na bukata ku taimake mu da addu'a.
duk wanda suke wannan zanne ko ma gudu ya Allah zai sauki kuma ya ga yana mutu kyau a cikin da Allah ya karbi ranka Allah ya sa Allah ya bari jiran da su jiyan ya mutu ka ba su ba ina fata abin da su yi ka ku zama mutane su ce amma kuma amma da dare su kun ba su yi wannan abiyan ba don ba ku lalla Allah za ku ya fita Allah ya addu'a mu ga abin da wannan da da mun ba ku ne ce wannan sunan ba muna cikin ta kasa don ban san me zai ji baya ba da akwai mana ko mu tafi sai da su kira fa akwai sauran malamai za mu gane wai addini ne a cikin ka mu gane kowa da wanda ne an gane an gida ne da abin da ya shafi wasiya da wadannan ko su take su na kai amma mun san ko aiki a wannan da ko ban ko ban da ko ban ka fito ina ne ina kunda ne ran da na ji ko wadannan ko ka tafi da ne ku kuma wani a ga ne da abin da ne ne ko shi ne da ka fito amma kai ka kada ko ka kada biya kada gani a cikin sannan ta kada ne su mutum mai zuhu muna fata ila idan mu hada mu a cikin wannan ta hanyar kan dace wannan mutum ne wani mata Allah ya gafarta mata hanyar ta mu gani lafiya wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وصلى على آله وصحبه أجمعين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أمرجن الجمع وأمرجن الابتداء والسنة أرجع إلى الابتداء عن السنة من هي إلى أهل السنة والجماعة مذهب الجهل من سوداء يرجع إلى السنة في أي إبراهيم وعلى أية الحال دي وقم الكلمين جاءين كنا بلدنا كتابين وبسي وما قاتل ضحى بك وقم الذي أبي لكما أول الكتاب بين الفاندين وعليه إنسان ذلك da farko bayan da ya ga Allah ne da ya fi sai ya ga da kai kuma in sai da ya ji da abin da suka bani na wannan lokaci da gaskiya ya bada wanda cikin da Allah subhanahu wa ta'ala ina tsammanin ahlus sunna na addinin sabon sai wato sun daɗe da su sami wani alkhairi wanda kuma cikin da Allah subhanahu wa ta'ala ke tasiri kamar abin da wannan ba kuma wannan darasi wato yana ɗaya daga cikin abubuwan da Allah maka suke mana da yadda suke da haɗa kan al'umma musamman matasa. Allah sai ya sanar da imam ahli sunna wal jama'a wato Allah subhanahu wa ta'ala ta rike mu ta iya ce yin yaki ke ba. Wani kusanci ne da yake shigowa a ce waɗannan ahli sunna ne kaza amma waɗannan ahli sunna su kaza da sauran da wani su. Domin Allah ya raba mu da wannan. kusan duk wani wanda yake hali suna ne yake yana mai abin ne ba a duba wani abin nan faɗa da juna da sauran ɗayansu wanda ƙarshe na baki duk wani wanda ya zo na hali suna zai aiki to za mu ga wani aiki ne wannan kuma ba mu ga duka wanda ya ce ɗari duka da wani duka wannan aiki a biyu za a aikata don ba mu ga aiki a cewa zan ce in an zo ƙarƙashin mu ne sannan za a aiki kuma da ɗayansu ba da wani mutum addini da shiga to kuma da ga Allah subhanahu wa ta'ala kamar yadda shi ina da suna sani mun ainihin asusa wani cikin irin wani karatu a bayan farki kuma ana wani a gaba da irin nan kuma mun shirya in Allah ya koya yarda waɗannan ɗaliban ilimin da suke ɗaukar karatu da malamin da muke da su a nan kaɗina da dai Allah manya-manyan zaruriyar mu za mu tura a ƙalla ko da ta ɗaya a sati a zaɓin littafi wanda ya kamata a riƙa zuwa a makarantar wani wata malamai yana cikin birnin kawai shi ta ainihin haɗa da sauran ɗaya-ɗayan su to muna son irin wannan cikin yake da dai Allah ci gaba da ainihin yaɗa shi da ko shi ne ci gaba da yaɗa cikin ƙauyuka domin abin nan wato karatun da ko ina da ko ina a karatu yanzu da kusa. Ban da wannan kuma a madadin waɗannan al'umma da muke ainihin abin nan zaune a nan da kuma sauran ahalin ma ya yi ɗauki da kansu imam ahalin sunna ko jama'a shi ma ya fara na ya ba mu ko da sau ɗaya ne a cikin sati biyu wannan makaranta ya rika karanta mana wani shafi domin abin ya tsara ainihin abin da bai fata shi ma ya zama wani shi da ne karfi a wajen gina wannan alƙawari ya muna fata ba da zai ya zai amfani da wannan ainihin da ya karfi domin na tabbatar da cewa ko ko ba ko kuna ganin da kana da wani ko ya ya ya ya kuma wani da ba wanda bai yadda da bukatar zai ɗaga hannu ba wanda wanda ya isa ne ya ɗaga hannu ba da ya ga ga ga ga ya isa ne a sami da ya ɗaya ta ko a sati guda ko a cikin sati biyu Masha Allah. So, sati biyu ya yi zafi? Sati biyu a wata. kafiri a yana ko kafiri a yana ko a cikin kafiri da ya ya gidan zafi yana da ainihin abin da a cikin idan a harshe na wajen a bangaren nan muna da kai Allah da kan da ta'ala ya yi sakayya da kafin da ruwa waɗanda suke ainihin abin da wannan abin da jihadi ko muna fatan su sa da ilimin wannan zama abin koyi a gare Allah ya ce da shi ba Allah kuma ya saka da asali um a ƙarshe muna ainihin jaddada wa ina da kuma shi ne da jama'a wani taɓa mantawa da gaskiya ba kuma kusan da ya a ruwan tare ba tare da kan lokaci ba a kan Allah ya ce shi ne waɗanda suke yanar kusa kuma ba shakka mu kan yana da ƙarfin zuwa sosai Allah ko da mutum Allah zai ce na ce amma wannan suna fara da aka yi an ta kuma da dan Allah ba mu shiga ba da wannan insha Allah ta'ala in ma akwai wani abin tsari duka abu abin da dan Allah zai ce wani insha Allah Allah ya sa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh bismillahir rahmanir rahim abubuwa guda biyu wanda su suka rage tambayoyi kuma za mu haɗa insha Allah saboda kada mu tsawala wa malam da zama a yi sallah ko kuma sati ne zuwa insha Allah inda rai da lafiya sai na aka tambaye abu na farko akwai lakta da aka ba mu sanar na yadda zan sanar saboda tsawani da nake so in yi ɗan uwa musamman daga dangane da shi ne laktar ɗan uwa malam muhammad nasir ibrahim tabbatar wanda zai yi laktar sa a nan garin katsina ranar asabar sha takwas ko da watan uku sha takwas ko da watan uku wani masallacin gane ne adoro to kun dai san masallacin adoro ko a nan cikin jihar katsina da misalin karfe takwas da rabi na dare a malam muhammad mansur zai yi magana a kan ta abin nan shi'a annoba ce da musulunci na ga malam muhammad mansur ibrahim dan uwa ne aboki ne wanda tare muka yi karatu a jami'ar musulunci ta madina ajin mu na guda shekara hudu da muka yi kullum hadis tare muke da shi ya yi karatu a sudan kafin da zo jami'ar islamiyya ta madina da ya yi digirin ta muka kammala tare ya dawo ya yi karatun matakinsa a jami'ar da nan ɗan sojiyo ta tattattato wanda kuma a yanzu ke yin psd ɗinsa kuma malami ne a wannan jami'a ɗin abinda aka ce zai yi magana a kan ka shi ne wasu a kan shi'a shi'a annoba ce ga musulunci wannan tafin ɗin shi yafi kowa dacewa da shi iya sani ba shi yafi kowa ya yi ya yi magana ya fi kowa dacewa ya magana a kan wannan matashiya kasancewar ta yana ɗaya daga ciki ɗan kaɗan waɗanda suka tsaya suka karanta shi'a ko mene ne shi'a a ilimanci ba wai kawai dan kishi ba yake magana a'a akwai da yana magana kan yana kishin sunna yana kishin musulunci za ka sa yana magana a kan wasu hanyoyi ko wasu ɗabi'u da suka kai musulunci ko wata aƙidu wanda suke da gurbi kamar CIC wannan cikin namu shi ta iya ne ita ba yana buƙatar ya yi magana da ta ilimi ya san cewa abin da zai faɗa an aka ce a ina ya gani zai ita ga abin da ya gani ina da kawo shi ya yi in yadda zai gani ita to malam mansur yana ɗaya daga cikin waɗanda suka ba wa wannan janibin muhimmanci sosai wata yi da saboda kasancewar siyasi a kaskato a ɗan shekarun bayan sallar kwanan da aka magance musu wannan annoba a wancan shekaru sun yi ƙarfi a kaskato sama da ko'ina saboda haka wata kila wannan ya sanya yake da sha'awar bincike kuma ya yi rubuce rubuce kuma yana da shirye shirye a gidan talabijin da rediyo kuma yana yawo wurare inda zai aka gayyace shi don gabatar da gaskiya akan abin da ya shafi PNP yana da mu'assasa da ya gina ya kafa saboda fito da aƙidar sunna da kuma yaƙi da bakin aƙidar PNP mu'assasa ta ahlul baiti wanda sun buga littattafai a sun samara buga littafin da talako wanda aka sani an buga ta nan ta kuma amma mu'assasa ta ahlul baiti suka fara buga shi suka yada shi a kaskaso kafin ko ina na san da shi sannan kuma ya rubuta littafin takabbara ta riga kasa wanda littafi ne mai kyau a inda ya magana akan abubuwan da suka faru bayan annabi sallallahu alaihi wa sallam wanda a nan ne duk ɗan shi'a suke ainihin duk karnar da suke a cikin irin wannan tarihi da suke yinsa ya rubuta wannan littafi a takabbara ta riga kasa da hausa saboda haka ina kaɗaikar da yan kwakwarai da gaske su samu halartar wannan lakta za su amfana za su faru kwarai da gaske za su ga abubuwa da dama waɗanda ba su taɓa jin su ba dangane da ɗakin addinin shi'a don shi'a addini ce mai zaman kanta ba wai wani wata aƙida ba ce ko rufe da gaske musulunci a addini ne mai zaman kanta Allah ta a dace mu dace a magana ta biyu ta biyar da wata ko ta ko rubutu wanda amma ai ta ta ta mutane ba ta biyar da ba rubuta sha biyar da wata sha biyar da wata rana asabar a magana ta biyu wata tabbata da aka bani da ke hakika ne mutanen jihar katsina to ko kuma suna nufin malam abdulhaq ina da suka da kata kinki to ko dai abin da suke cewa hakika ne ne muna ko mutanen jihar katsina muna neman wani wani tallafi kuma tallafi irin na zamanin manzo sallallahu alaihi wa sallama muna so ne a saka mana rana daga cikin ranaku ko kuma a cikin wata don karantar da mai gaba da mu da aka rubuta mata ni daga inda aka rubuta mata ko ko ya san da wani yake da mata fara to a yanzu din da kan gobe to ai abin da za su yi ai ya fahimta kuma ba mu ta da mala ana aiki ke da abin da ba su faɗa ke in sai a sa masa rana to ban san ya kamata wannan masallacin shi ya kamata sanya za su sa masa da guri amma zai yi ya ce bayan wannan rana kuma ina da wata rana ina da ya kamata ni ba a da abinci a matsayin na mutum yawwa to shi ke na an samu rai da matsala Allah ya kuma amsa malam ya ce malam malam ku buta ya ce insha Allah ya ku duba maganar ku ga sun samar wa da mata gurin da za su dinga zama a zaman karatun ana yin ta tare da mutum kowa a yi masa nasu saboda haka an samu mafita وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين